بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis sha uku ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري idan ba manta ba mun karanta a cikin littafin summa date na Dr. Tijjani As-Samawi kasur gumin ɗan shi'a makiyin sahabban annabi wanda a ciki yake masahabbai sharri da ƙage cewa wai sun raina manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya ba su ma annabi cikakkiyar biyayya da ɗa'a da ya kamata a mai ba domin an samu sayyidina Umar ya tattambaye annabi tambaya na ƙure tambaya na musu tambaya na ƙin gamsuwa da amincewa da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zattar a wannan tattaunawa tun ba manta ba Malam ya kawo dalilai da hujjoji masu tarin yawa, wanda Sayyidina Umar kowa ya san yadda yake, da yadda ya kalli Musulunci, da irin yadda Musulunci ke samun karbuwa da cin nasara da ci gaba, ganin yake in anan ma aka kutsa abin da arna suka zo suka ce na ƙasƙanci a ƙi karɓa, a je a bige geniya da bagayya a shiga wannan gari za a yi nasara don an buga da su a badar an buge su haka an buga a uhud an buge su a hazab ma an buga da su an buge su to don an shiga yanzu ba tawo makka buge su za a yi ba wani abu bane shi yana kallon karfin musulunci da jajircewan sahabbai da gaskiyan imanin su da yardan da Allah madaukin sarki ya masu duk waɗannan abubuwan za su taimaka su agaza wajen cin nasara yasa ya faɗa abin da ya faɗa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma a cikin kalmomin annabi ko wanda daga cikin sahabbai ko Allah madaukakin sarki da ya saukar da aya babu wanda ya ce a sayyidina Umar bai kyauta ba kun gano wannan da kyau ko sai waɗannan tsinannin halitta ɗan ƙarshen duniya wai su ne za su ce wai ba kyauta ba sannan ya zargi sahabbai a lokacin da annabi ya ce su yanka su aski sai suka yi jinkiri mala ya kawo ta da yawa kila kaza kila kaza kila kaza wanda kowanne ɗaya daga ciki aka karanta a kansu har riga an wanke su tatas su yan shi'a kowa ya san su da kin sahabbai da gaba da sahabbai da raina sahabbai da musun alkur'ani da sunna annabi ya ce kasu zage su sun zage su annabi ya ce su girmama su ba su girmama su ba Allah ya ce su yi masu addu'a sai suka bijire ma Allah wai kuma wai su ne a yanzu za zo su ce wai wani bai kyautata ba a waje kaza yayi kuskure Allah ya kiyaye Mala ya ce, Kala bin hajarin, ibn hajarin ya ce, wa ya hata milo annaha fahimat an sahaba zai yiwu ita sayyida ummu salama ta fahimci sahabbai da kyau annahu ihtamala indahum an yakuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai iya yiwa umarnin da annabi ya bayar sai suka yi tunanin cewa ai zai kasance annabi amarahum bitahalluli ya umarce su da warware haramansu ne akhadan birrukhsati fi haqqihim su yi masa rangwame a haƙƙinsu ku warware ku yi aski ku yi yanka ni kuma zan ci gaba da harama na ba aski ba yanka kun gano wannan da kyau ko sai su ga a in dai ruhusa ne da rangwame a ci gaba ba matsala kaman kai ne kuna tafiya da abokinka sai ya ce kai hau abin hawa ya rika tura ka cin da abin hawan ku ya faci sai ka ce a me matsalan ba zai tafi a ƙasa bane mu tafi ni ma ci gaba da gungurawa sai a ce ka raina shi jama'a mun gano wannan da ke ku domin su suna ganin annabi ya masu rangwame ne su kuma suna ganin a to ai su ma za su iya jajircewa zama cikin ihramin kamar yadda annabi yake wa annahu yastamirru alal ihrami akhadan bil azima kuma sai suka fassara zama cikin ihramin da suka ga annabi yayi to wannan shine yin riko da abin da yafi girma fi haqqi nafsihi a bisa haƙƙin shi annabin fa asharat alaihi an yatahallala liyantafi anhu hadha al-ihtimal sai ta ce ya rasulullah je ka soke taguwanka je ka yi aske ka warware haramanka domin wancan tunanin da ya shige su sai a warware masu shi a aikace ba a maganan baki ba wa arafan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sawaba ma asharat bihi sai ya zama annabi ya fahimci wannan kyakkyawan shawara da ummu salama ta bashi fa fa'alahu sai ya aiwatar da abin da ta ba da shawara kai tsaye kuma sai aka samu natija kyakkyawa sabai suka anshi wannan aikin suka aiwatar kamar yadda yake so wa naziru haza ma waqa lahum fi ghazwatil fatih kwatankwacin wannan shine abin da ya faru da su a yakin fatahu makka min amrihi lahum bil fitr fi ramadan ai an je yakin da aka ci maka da yaki ne a watan ramadan sai annabi ya ga sabai sun galabaita sai ya umarce su su karya azumin su falamma stamarru alamtina da ya ga ba wanda ya karya azumi domin shi ma yana azumin sai su ga mai gida gaba ɗaya yana azumi mai gida gaba ɗaya bai warware azumi ba to da wani dalili ne su za su warware nasu azumin su aji wannan azumin me zai sa su ma sai suka ci gaba da azumin kamar yanda annabi yana cikin harama bai askin ba bai soke taguwan ba sai su ga su ma za su iya haƙuri da halin da yake ciki ba tare da sun yi aski sun soke nasu taguwoyin ba jama'a mun gano wannan da kyau ko abin da ɗaya ne fatanawalal qadaha sai annabi ya ɗauko kofi ko koko ko tukunya ko randa guda na ruwa fashe riba sai da ya ɗaga kowa ya gani sai ya sha falamma ra'auhu shariba yayin da sabe su ga annabi ya sha sharibu suka sha jama'a mun gano wannan da kyau ko me dalilin binne wannan da ɗauko wancan don dai kawai ana son a lalata musulunci wannan hadithi malin yake cewa karanta fatul bari a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai allah maɗaukin sarki ya samu dace wahazal wajiho hasanun malin ya ce wahazal waja kun ga wannan fuskantar da wannan al'amari da ibn hajarin ya yi abu ne kyakkyawa وهو اللاحق بمقام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما شين أبن دي داتي من مصعين صحبان النبي فإنهم كانوا على قدر كبير من تعظيم والاحترام والحرص على إكمال النسك su sahabbai su ne waɗanda suka fi cancanta a girmama su da girma mafi girma a martaba su a martaba su kuma suna kwaɗayi matuƙan kwaɗayi wajen cika ibada kamar yanda Allah madaukin sarki yake so ganin suke yi in ba su warware haraman ba kamar yanda annabi bai warware ba za a samu zarafi da daman da za a shiga cikin harami ina fata mun gano wannan da kyau wannan yasa suke jinkiri suna ganin ya warware sai suka warware su ma falamma amarahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bitahalluli wa lam yaf'al yayin da annabi ya umarce su su warware sai su ga shi bai warware ba zannu annal ladhi hamalahu ala haza sai suka zaci ai ba abin da ya dauki annabi ya umarce su da cewa su warware huwa shafaqatu alaihim yayi haka ne dan tausaya musu sai su ga a to ai muwa manzon Allah zamu iya dagewa zamu iya cijewa zamu jajirce da abin da kake akan shi mu ci gaba tare da kai mu rankaya shi yasa ba su yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya ce siratuhu ma'ahum kaman yanda rayuwan annabi da tausayawan shi da tausasawa gare su kowa ya san haka manzon Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sun san manzon Allah yake duk abin da zai ba su wahala sai annabi sai ya sauwaka musu sai ce su je su huta sai ce je su shakata ai haka ya taba faruwa a garin Madina wata rana aka ji karan wani abu manya-manyan jarumai sun bido sun ba da tsaro a gidan annabi can sai ga annabi ya dago ta bayan gari a guje ya hayo wani ringarman doki ko sirdi ko linzami ko komi ma babu ya zo ya ci birki a gabansu ya ce kowa ya koma gida an je an muku maganin abin da ya firgita ku ƙaran da kuka ji an je an gano ko menene an magance shi ya ce wannan doki wajadnahu bahara gudu gudu kai ka ce gudun teku ne ina fatan mun gano wannan da kyau manzon Allah kenan to mutumin da yake tausasa masa sabai irin wannan mutumin da ke rangonta masa sabai irin wannan mutumin da ke sauke masa sabai dan sun ga yayi faɗi irin wancan sai su ɗauka cikin saukin da aka saba ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma Allah ne ya umarce shi fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah bisa bai sai riga sun tsawon wannan kuma Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin to shi yasa da yace su warware sai suka dauka cikin wancan tausayin ne da wancan sauki da rangwame da rangwantawa din fa ka'annahum radiyallahu anhum kai ka ce su waɗannan sahabbai yardaddin Allah atharu ta'athi bihi sun fifita koyi da annabi alama rakhasa lahum fihi akan irin rangwamen da ya masu min tahalluli na warware haramansu summa lamma ra'auhu qad tahallala yayin da suka ya warware nashi aikanu anna haza huwa al-afdalu fi haqqihim sai suka samu yaqinin su ma su warware nasu wannan shi yafi wannan yasa suka warware fa badaru ilaihi sai suka yi gaugawa wa hadha mislu ma hasala minhum fil hajji wannan shine kwatankwacin abin da ya faru gare su a wajen aikin hajji kaga wannan zindikin duk bai san wannan ba dama ta kadarin fa wata rana ne ya je babban birnin kasan Tunis a nan ne ya sai sayul Bukhari da Muslim da sauran 'yan littattafai ya ce tun a hanya a cikin motan haya sai ya fara dudduba 'yan shafuffuka wai a lokacin da zai rubutu ne ya je nemo littattafan kisa duk bai san waɗannan abubuwan bai zo yana sukan bayan Allah na ƙwarai yana zaluntan kanshi yana zagin al'umma yardaddin manzan Allah saboda ɗan karen jahilcin wannan daƙiƙin jama kuna fahimtar wannan haka ya faru ma a wajen aikin haji lamma balagu makkata yayin da suka iso garin makka wa tafu suka yi tawafi wa sa'au suka yi sa'ayi amarhum an yahillu sai annabi ya umarce su da su warware haramansu wa an yasibun nisa'a kuma wanda ya taho da matan shi ma ya iya saduwa da ita wa yaji aloha umratan su mai da wannan aikin hajji nasa ya zama umara fakabura zalika alaihim lita'azimihim linusukihim sai abin ya masu gingirim suna ganin kai wannan aikin hajji babban abu ne fa ba taba aikin hajji tare da manzon Allah ba sai yanzu kuma a ce su yi tamatti'i irin wannan sun yi umara su warware wanda su ba san wannan tamatti'in ba kwata-kwata da kyau ko wa kano suka ce nazhabu ila arafa yanzu mu kama hanya mu tafi arafa wa mazakiruna azzakarunmu taqtur minal mani yana amai yana zubar da mani falamma alima zalika rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya san wannan jawabin da suka yi wa kana lam yatahallal shi ma anan bai warware ba sai sai ga su su warware shi bai warware ba to ya haka kuna fahimtar wannan da kyau ko qala lahum sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ahillu ku warware falawlal hadiyu ba dan nima na koro haya daya ba alladhi ma'i wanda ke tare da ni fa'altu kama fa'altum nima da nayi kaman yanda kuka yi qala jabirun jabir babban malamin ruwayan aikin hajji Allah ya ƙara mashi yadda ya ce rawil hadis fahallalna wa sami'ina wa ata'ana nan da nan sai muka warware aikin hajjin muka ji muka biyayya dangane da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ma da yace mulakhasan min hadisi Jabir ibn Abdullah الذي رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب النهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته karanta batul bari juz'i na sha uku shafi na ɗari uku da talatin da bakwai hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da sittin da bakwai muslim ya fidda shi a kitabul hajji babu bayanu wujuhil ihrami a juz'i na biyu shafi na ɗari takwas da tamanin da uku shafi na ɗari takwas da tamanin da hudu hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da sha shida Allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi jama'a mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan ihtimala din wai shi wannan takadarin yana ina kuna fahimtar wannan da kyau ko yana ina zai zo yana zagi da batanci ga bayan Allah da duk abin da suka yi ba sa yi sai abin da ya dace da abin da manzon Allah ya yi ko mun gano wannan da kyau ko mutanen da annabi in ya zo waje ya ce ayyu baladin haza za ce Allah da manzan shi ne suka sani sun san garin ai domin tsoro suke si azarbabi a ce an canza mai suna sai laifi wa ayyu kaza su ce Allah wa rasulu alam wa ayyu kaza Allah wa rasulu alam kowa ya san wannan amma sai ya makale cin da mabiyansu jahilai ne ba karatu suke ba gidadawa ne ƙauyawa ne tabu share ne in an gaya maza ce eh kuwa kaga ko sun yi wannan ba daidai ba ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wa haza kulluhu min hirsi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan dukkanin shi yana daga kaiwa matuƙa da sahabbai suka yi na kwaɗayinsu alal khair dangane da aiwatar da ayyukan alkhairi والرغبة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da yadda suke da kwaɗayi na yin koyi da annabi a ta'asiyul kamil koyi wanda yake cikakke faradiyallahu anhum ajma'in Allah madaukin sarki ya ƙara yarda da sahabbai baki ɗayansu wa bihaza tazharul wijhatu as-sahiha limawqifi limawaqif as-sahaba mala yace wannan shine bayani da fuskantar da zance kyakkyawa wanda ya dace limawaqif as-sahaba dangane da matsayin sahabbai aljalila fi hazihi al-ghazwati al-mubaraka dangane da wannan yaki da wannan himma da kokari da kwazo da suka yi allati izdadu biha rif'atan indallah wanda wannan sulhu na hudaybiya da sahabbai suka halarta ya ma ƙara masa ɗaukaka ne a wajen Allah madaukakin sarki malam ya ce wa sabqan fi dinihi kuma ya ƙara musu rige a cikin addinin shi wa mahabbatan fi qulubil mu'minin kuma ya ƙara musu ƙaunatuwa a cikin zukatan mumine. Fa'in abar rafidiyyu ƙabula zalika istikbaran wa inadan, waɗannan bayanai da muka gabatar gani da matsayin sahabbai a wannan sulhu na Hudaybiya in wannan ɗan shi'a ya yadda ya amshi waɗannan bayanan saboda tsaurin kai da girman kai. wa zulman da ɗan karen zalunci wa tsogiyanan da wuce gona da iri, wa asarra alama huwa alaihi min alkazibi wa tadlis ya ci gaba da abin da yake a kan shi na ƙarya da canza gaskiya da murƙushe ta, fa inni uridu huna iddata aujuhin mala ya ce bari in fuskanto da wasu fusakun zance masu tarin yawa, wanda fiha ilzamuhu wanda za mu lazimta mai dole ya karɓa wa fadihatuhu kuma mu kunyata shi wanda a cikin waɗannan ilzama da za mu mai akwai abin da zai kunyata shi matuƙa da gaske wadda hadu shubuhatihi da kuma muƙurƙushe shubuhin shi bi haulillahi wa ƙuwatihi kuma za a yi wannan ne da ƙarfin Allah da kuma taufiƙin Allah da datar wanda Allah zai mana, wahiya, Mala ya ce ga bayani na farko, alwajihul awwal, fuska na farko ma badara mina sahaba radiyallahu anhu yawmal hudaybiya abin da ya bayyana ga sahabbai a ranar yakin wannan sulhu na hudaybiya kana bi huduri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaban annaba abin ya faru annabi yana nan wa kada kanal wahayi yanzulu alaihi kuma a lokacin wahayi na sauka ma annabi fa hal zammahumullahu bizalika shin Allah ya saukar da aya na zargin sahabbai na tambayoyin da suke cewa ba su kyauta ba tambayin farko fa inna allaha la yaqirru ala batilin so duk abin da aka yi wanda ba daidai ba Allah madaukin sarki bai barin sai ta kwana bai bari ta huce bai barin mutane akan kuskure nan take yake tambihi aw ankara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin annabi yayi masahabbai inkarin wannan abin da ya faru ya ce sun yi abin da ba daidai ba manzo Allah yayi haka ko manzo Allah baya nan ne Mala ya ce, fa'innahu la ta'ahuduhu fillahi laumatu la'imin, annabi baya jin tsoron zargin mai zargi dangane da tabbatar da abin da Allah yake so. Fa'iza lam ya hasul she'un min dalika, in Allah bai ce komi dangane da abin da ya faru ba, ko manzan Allah bai kwaba ya yi musu dangane da abin da ya faru ba, walam yin kal'an ahadin minas sahaba. kuma ba a ba da labari daga wani daga cikin sahabbai ba, alladina shahidul waqi'a wanda suka halarci wannan abin da ya faru cewa annahum sa'aufi inkari cewa wai sahabbai sun sun wasu manyan sahabbai sun yi kokarin yin inkari alaman yadda i hazar rafidi akan abin da wannan ɗan shi'a yake riya cewa ba a kyauta ba annahu mukhalifun cewa wannan abin ya saba ma annabi wa munazi'un kuma an yi jayayya da annabi ba abin da ya faɗi ba kenan sabai sun saba ma annabi sun yi jayayya da annabi ba su yi ma annabi biyayya ba sai aka ce kai Allah ya shiru Qur'ani na sauka Qur'ani bai ce komi ba annabi na nan manzon Allah bai ce komi ba manyan sahabbai suna nan ba wanda ya ce komi kai ɗan karan kaɗa miyan ina ne za ka zo ka ce komi inda laifi suka yi Allah zai kwaba in laifi ne manzan Allah zai kwaba wannan ikiraru sahibu shari'a ne kuma ba wanda daga cikin sahabbai alina nan bai ce komi ba shine ma sakataren jama'a mun fahimci wannan da kyau sai kai ne za ka zo ka ce mutane komi mala ce summa tataba'atil umma ba'ada zalika bayan shuɗewan sahabbai al'ummomi da yawa sun zo bayansu, jilan ba'a da jilin, wadaga wannan al'umma sai wannan wannan jama'a zo su wuce waɗancan su zo ayari bayan ayari, ala adamin ba'adil an inkari ba wani wanda ya zo ya inkari bal a taraddi ala ula'ikal akhayar sai ma aka samu dukkaninsu suna yin addu'a na neman yarda. ga Allah maɗaukin sarki dangane da waɗannan zaɓaɓɓun bayi nashi, ba wani wanda ya taɓa zagi ko cin mutunci ko ɓatanci. A fada kulla zalika haƙiƙatan hatamiyatan, duk waɗannan abubuwan da suka faru tun daga Allah bai saukar da aya ba, a hadisi manzo Allah bai ce komi ba, cikin sabai tabi'a da atbawa tabi'ina da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa ba wanda ya ce wani abu, wannan yana nuna cewa abin da ya faru daidai ne, ba wanda ya kuskure, manzo Allah bai dauke shi a matsayin rashin kunya da tsiwa da wani abin da aka yi wanda ya saba ma shari'a ba ba wanda ya fahimci wannan wa daruratan shar'iyyatan inda kulli mutadayyinin bi hadha dini kuma mala yace wannan abu ne sananne a cikin wannan shari'a na musulunci ga duk wanda yake cikin addinin kuma yake biyayya ga addinin da bincike na ilimi a cikin addinin domin duk abin da ya zo mutum bai fahimta ba sai ya tambaya yanzu misali Allah ne da kanshi ya ba mu labari a cikin Alkur'ani, a lokacin da annabi Ibrahim ya ce, Rabbi arini kaifa tuhuyil mauta, sai ce, awalam tu'umin. Yanzu wannan abin da ya faru, Allah maɗaukin sarki ya ce yana kashewa yana rayarwa. Kun gano wannan da kyau ku? Annabi Ibrahim sai ce sai a nuna mashi. Yanzu a nan annabi Ibrahim bai da Allah ba ne? yana musun Allah ne? Allah ma sai da ya tambaye shi baka yadda ba ne sai ya ce bala na yi imani amma walakin liyata ma'ina ƙalibi. Duk waɗancan tambayin da sabai suke suna yi ne saboda zuciyarsa ta yi me, ta natsu. Ina fatan mun gano wannan da kyau, manzan Allah ba kayan mafarkin nan ba e, ba mu ke kan gaskiya ba e, ba kai ne annabin Allah na gaskiya ba e, waɗancan ba kan ɓata suke ba e, to mu faɗa kawai ba wani abu. Ina fatan mun gano wannan da kyau. in za ka ce sabai a nan sun yi ba daidai ba za ka yi faɗin irin wannan magana kan annabi ibrahim eh yanzu annabi yunus a sanda allah maɗaukin sarki ya aike shi zuwa wajen mutanen shi sun zo don sun taso sun ga azaba allah bai ba shi izinin fita ba sai ya fita matsalan da ta faru ta zo ta faru allah ya ce ba don yana tasbihi ba ma da ya zauna cikin kifi har tashin kiyama wannan sai ka zage shi sai ka zarge shi sai ka ci abin da ya ba daidai ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko an ce zo ya gana da Allah ya azumin kwana talatin ya je ya asuwaki ba a sa shi ba a ƙara mai kwana goma wannan yaunin Allah ya fushi da shi ne jama'a mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwa ne da suke kawowa yayyansu ga addinin Allah ne ke ƙara fitowa sarari Allah ya sauwaka Bala ya ce, Kullu mutadayyinin bi haza din dakhilun fi aqidatil muslimin wannan abu ya shiga cikin aqidan musulmi sanannen abu ne kowane musulmi ya san haka ala wahiya bara'atu sahaba shine sahabbai kubatattu ne mutanen kirki ne wa taharatuhum min kulli ma yarmihim bihi rafida kuma su tsaftatattu ne ga duk abin da waɗannan 'yan shiya suke jifansu da su wazzanadika da sauran zindiƙe danginsu min al'aza'imi daga abubuwa miyagu wa annata ana fihim da haza raddun ala rabbil alamina malam ya ce su kan sahabbai bayan duk waɗannan bayanan da aka gabatar to zargin Allah ne ya zo na ɗan shi'an ya gano sahabbai sun cancanci zagi da zargi Allah na kallo bai zage su ba ya zarge su annabi na kallo bai zarge su ba sai ma ya biye sai kyale su yanzu wannan dan shi'a wa yake son ya zaga Allah da annabi wa mushaqatul li rasulihil karim kuma wannan saba ma annabin shi ne mai girma wattiba'un li ghairi sabilil mu'minina kuma wannan kokarin bin wata hanya ce da ba ta mu'mine ba bayan Allah na kwarai ba wanda ya bi wannan tafarki na sukan bayan Allah wallahi jama'a ɗabi'an 'yan shi'a ne ƙoƙarin sai an gano wane ya laifi wane bai kyauta ba ya yi kaza waje kaza wannan an yi kaza ai kun ga bai kyauta ba ko ai da aka yi kaza aka yi kaza kun ga da kaza aka yi da fa kaza ne ya faru wannan ɗabi'an 'yan bida'a ne wallahi ɗabi'an 'yan bida'a ne suke waɗannan abubuwan ahlus sunna ba a san su da waɗannan shirman ba amma sai ga ahlus sunna ya miƙe yana ganin duk abin da wane bai iya ba shine sarki sarkin iyawa ko? Allah shi kiyaye. Alwajihu sani, fuska na biyu ya ce, Annallaha azza wa jalla ƙala fi suratul fatihi, Allah ya faɗi cikin suratul fatihi, Allah te an zalaha ala rasulihi, wanda Allah ya saukar da wannan sura ga annabi ba'a da ruju'ihi min al-hudaybiya bayan da ya da daga hudaybiya fi tariqihi ila al-madina lokacin annabi ya kamo hanya zai dawo madina Allah ya ce laƙadar radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan nan idh yubayi'unaka tahta shajara sakamakon mubayi'an da suka yi ma a ƙarƙashin wannan bishiya fa'alima ma fi qulubihim duk abin da ke cikin zukatan sahabban nan kaf Allah ya san shi Allah ya san shi sharri ne ko alheri ne in ma ka ce wani abu ne Allah ya bude ayan laqadar radiyallahu tabbas Allah ya yarda da su kuma ya sanya masu sunan muminai kuma ya sanya masu sunan mubaya iz yubayunaka tahta shajara kuma ya nuna mu annabi ya san su ciki da bai domin fa'alima ma fi qulubihim dan ya san abin da zuciyarsa ta kudurci fa anzala sakinata alaihim natsuwan da suka yi Allah ne saukar masa da ita, wa asabahum fatahan ƙariban, sakamakon wannan abin arziki da suka yi, sai Allah ya masu tukwicin wani kusa, wa maghanima kathiratan da kuma samun ganima mai yawa, ya ahuzuna ha wanda za su dumurmusa su ɗiba, wa kana Allahu azizan hakima, domin Allah maɗaukin sarki mai buwaya ne, sannan kuma mai hikima ne. marin tambaye ku wannan wani fatahi ne Allah ya ce fatahan ƙariba wace ne eh wace fatahi ne wannan shi ne haibara kun gano wannan kafin aje fatahu makka kenan ka ɗauki fatahu makka shine fatahun ba'id wannan ko fatahun qarib bayan hudaybiya sai Allah ya masahabai tukwici na cewa za a ba su fatahu za za su khaybara da yaki sannan kuma za a samu ganima mai yawa dama an masu bisharar shiga garin makka ko su je a kaza kaza wannan bai yiwu ba a bana sai Allah ya ce ga wani bisharan ma za ku ci khaybara da yaki sannan za ku samu ganima mai yawa wannan ya sa duk wanda bai je sulhun hudaybiya ba ba a raba ganiman haibara da shi ba ina fatan mun gane sai fa wanda ya je haibara in baka je haibara ba ko da kana madina da kai aka raba da abu huraira da su ja'afar da su abu musa ashari da yake sun samu annabi a haibara duk an raba ganima da su za mu zo mu karanta gazwatar rasul duk za mu samu waɗannan bayanai wasu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم